أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله نعوذ الله تبارك وتعالى wanda cikin ni'imarsa da bayansa da farlan sai sake haɗa ma wannan rana ta juma'a ashirin da uku ga watan rabi sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daga hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha takwas ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya don ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na nisbul asfar fi sharhi wa billati muktasar al-akhdari fi ibadat wato sharhin alai zaman mu na hamsin da biyu a cikin wannan babi na sujjadar rafkanwa babu sahabi a wannan masallaci ne albarka na unguwar madaki da ke garin gombe tare da yan uwa masu albarka da suke bibiya a facebook da youtube da kuma yan da ake tare da su idan ba manta ba mun tsaya akan za mu tashi akan waman nada wa hadun faƙalar subhanallahi kuriha da sahar talatu wato duk wanda yake cikin sallah sai wani ya kira shi sai ce subhanallah saboda mai kiran ya gane cewa yana cikin sallah to duk wanda ya haka ya aikata makaruhi ya aikata abin da ba a so ya aikata hakan a sallah amma dai sallarsa bata baci ba sallarsa tana nan bata baci ba a yani annama nadahu shakhsun yuriduhu fa qala fi raddihi alayhi subhanallah ana nufin wanda wani mutum da yake neman su yi kira shi raddin da zai masa sai ce subhanallahi subhanallahi nan wato ya aikata sabahala akwai abubuwa da suka zo a larabci a ma'aunin fa'alala misalin wannan sabahala ko ka ce basmala ko ka ce ja'fala ko kuma ka ce jama'aza ko ka ce hauƙala ko ka ce hasbala abinda ake nufi idan ka ce basmala ana nufin bismillahi wanda ya ce bismillahi man basmala wanda ya ce bismillahi rahmanir rahim in an ce wanda ya haukala wato wanda ya ce la haula wala quwwata illa billahi al-azim in an ce wanda ya hasbala akan ma'aunin fa'alala ana nufin wanda ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil in an ce wanda ya ja'afala wato ya ce ju'iltu fida'aka shi ne manar ja'afala wanda kuma ya ce dama'aza yana nufin adaman lahu izuka to waɗannan a wannan ma'auni duka suna ma'aunin fa'alala ne wato takaitawa da kira sai ya hasbala kamar hailala la ilaha sai ya hasbala yace wato yayi sabhala ba hasbala yayi sabhala yace subhanallah a yayi haka ne dan ya fahimtar da wanda ya kira shi ai afhama munadihi bizalik ya fahimtar da wanda ya kira shi da fadin wannan sabahala da yayi to walam yakun zikruhu lizalik ai ba ya fadi subhanallahi bane saboda wurin da ake fadan subhanallahi ne a cikin sallah a ya fadi subhanallahi dan ya fahimtar da wani ai subhanallahi waqian a wato bi mahalli bi mahalli tafhim walam yakun zikiruhu bizalik ba zikirin wannan bane a ya ambace shi ne saboda tunar da wannan fazalika makruhun yace in yayi haka to ya aikata makruhi amma wa salatuhu sahiha sallatu ingantacciya ce wannan shine abin da Ibn Qasim ya fada yace sai dai wasu daga cikin malaman masaba sun ce ba'ila bi anna zalik fi ma'na al-muhadatha amma dai kauli mashhuri ko marjuyi shine kaulin ibnu qasim cewa sallata ta ya aikata makaruhi shine abinda mai wannan littafi ya karkata akai an karɓo hikaya daga ɗan ƙasin illa annahu qad adakala fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man narahu fi salati shay'un falyusabbih ah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Bukhari da Muslim Abu Dawud da surwayto hadisin hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda wani abu ya faru da shi a cikin sallah to yace yayi tasbihi معنى من نابه شيء في صلاته أي نزل به شيء من الحوادث والمهمات duwan da wani abu hadisi wani abu ya faru da ke cikin sallah to ya ce subhanallahi wa arada ilama ghairihi to sai wani abu ya faru na kira misali sai ya faɗi subhanallahi don ya sanar da wani ka izini lidakhil kaman izininsa ga wanda ya shigo wa inzarihi lil ama ko ya faɗi haka ne dan gargadi wa makaho ya ga makaho zai fada cikin rami sai ce subhanallah zai gargade shi wa tanbihul lisahi ko ya faɗi subhanallah ne do wanda ya rafkana ya gane cewa ya rafkana ana cikin sallah sai abin da ba a yi ya zauna inda ba a zama ya ce subhanallah aw ghafil ko wanda ya rafkana yace duk waɗannan in an faɗa to an aikata makaruri amma dai sallah ta yi wallahu alam matsala ta biyu hukumu fatti al-laqari fi salah hukuncin buɗi ga mai karatu a sallah mutum yana cikin karatu sai ya makale hukuncin tuna masa inda ya makale a cikin sallah yace wa man waqafa fil qira'a ولم يفتح عليه أحد ترك تلك الآية وقرأ ما بعدها وإن تعذر ركع ولا ينظر مصحفا بين يديه إلا أن يكون في الفاتحة فلا بد من كمالها بمصحف أو غيره وإن ترك منها آية سجد قبل السلام وإن كان أكثر بدلت yace wanda ya tsaya yana cikin karatu sai ya makale sannan ba wanda tuna masa saboda wata kira da ko suran da amamun nasa ba abun nan idrakin wannan surar ba to sai yace ya bar wannan aya ya karanta ayar da take bayarta idan ita ma ayar ta gagara ba zai iya ci gaba da karatun wannan surar ba to raka yayi ruku tunda ya samu wani abu na Qur'ani ya karanta bayan Fatiha shikenan yayi ruku wala yanzuru mushafan bayna yadayhi ba zai dauko mushafin alqur'ani ya bude a gaban sai ce bari ya kalla ya tuna yayi karatun ba ba zai haka ba illa an yakuna fil Fatiha sai dai idan hakan ya faru a cikin Fatiha ne saboda ita fatiha rukuni ce farilla ne fala budda min kamaliha walau bi mushafin ko min bi mushafin aw ghairihi ita fatiha ba makawa a kawo ta koda da mushafin ne ko wani mushafi wa in taraka minha aya sujud qabla salam wa in kana akthara badalat idan mutum ya bar aya daya a fatiha zai su jiran ƙauri idan ya fi sallarsa ta baci. To a nan, matsalan fatiha, idan mutum ya zama, idan ya tsaya ba zai iya karanta fatiha ba, amma yin a zaune ne zai iya karanta fatiha. To ya za a yi, kuma tsayuwan farilla ne, sai malamin suka ce to ya zauna, ai karatun fatihan, don shi ne aka ce ya tsaya ya yi fatihan a tsaye. tunda fatihan ta'azzarat alaihi qira'atuha fil qiyam ba zai iya karanta ta tsaye ba to sai ya zauna ya karanta fatiha yana gaman karanta fatiha sai ya miƙe idan zai tafi ruku sai ya tafi ruku diga tsayuwa ba diga zama ba to idan kuma ya ya karanta fatiha amma sai ya bar aya daya a nan kauli mashhure masabar malikiya zai sujiran kauli dalili saboda matsala ce ta saɓani akan shin fatiha farilla ce fi julli salati fi jami'in salati au fi julliya fatiha karatun ta farilla ne a dukkan sallah ko farilla ce a mafi yawancin rakawoyin sallah shine matsalar da aka yi sabani idan aka ce farilla ce a dukkan rakawoyin sallah to duk raka'an da aka bar fatiha za a irgayin wannan raka'a shi ne matsalan da mai risala ya kawo cewa idan sallah ce mai ruba'iyya ya bar fatiha a ɗaya daga cikin rakawoyinta to babu buƙatar sai ya sake wannan raka amma in irin sallan asuba ne ya bar fatiha raka ɗaya to babu wannan raka'ar ba in ya riga ya sallama ya tsawo sallan ta baci idan kuma kusa ne ya sake wannan raka'ar amma ce idan a isha ne ko a zahar ko la'asar ya bar fatiha a raka daya to wannan zai sujada ne a ƙaunin wasu daga cikin malamin malakiya ba ya ƙara kawo wannan raka'ar ba saboda a mafi yawan rakawayin raka uku ya kawo ta raka ɗaya ne ya rasa amma a mazhabar shafi'iyya ko shadda ta da shadda mutum ya bari a fatiha da sallar ta baci kamar matsalan da muka wuce a baya wurin da za a yi shadda ne sai bai shadda ba to ba da sallah wurin iyaka na abudu sai ce iyaka na abudu bai sa iyaka bai sa wannan karfin ba masa shafi iya to babu sallah saboda girman fatiha din amma malikiya sai ka kai abin da ya bar kai aya daya za ka fi jiran gabli idan ya fi aya daya to babu wannan rakan ko kuma babu wannan sallah idan mutum ya sallama har lokaci ya yi tsawo. yace bayyana rahimahullahu ta'ala anna man waqafa fil qira'a fi sura wa lam yatabayyan lahu qira'atu wa lam yafta alayhi adl fa innahu yasbiqu al aya wa yaqra'u ma ba'da mai talifi ya faɗi hukuncin jini sharha cewa duk wanda ya makale a karatu a sura ayan bata zo masa ba to ya tsallake ta je ayin da take bayanta ta gabanta kenan ya karanta idan ita ma ta gagara ya bari ba zai cutar da shi ba ya yi ruku a wannan lokaci babu komai a gare shi ba wata sujira da za a ce ya yi ya yi wannan sujira saboda ya yi ruku sura ba ta cika ba babu sujira a kansa saboda da an na sadari sura kuwa sunna fara sura a sallah shine sunna wa khatmuha fadila amma a ce an cika sura har ƙarshe wannan mustahabbi ne ba dole duk suran da ka ɗauko ka karasa ta ba a idan an samu aya biyu aya uku shikenan za ka yi ruku wannan kuma saboda abu da abu da ya ruwaito cewa musawwir bin yazid Allah ya kara masa yadda ko masur bin yazid yace شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أذكر أذكرتنيها واتو شو أن سعدين من الله صلى الله عليه وسلم يا لك سلا تاردا من الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya salla sai bai karanta ayar kaza da ayar kaza da aka yi sallama sai wani sahabi yake cewa ya rasulullah a sallan nan fa ka bar aya kaza da aya kaza sai manzo Allah ya ce me yasa baka tuna mini ba to anan ya nuna cewa halarcin wadda yake mamu yayi iftahi ya tuna wa limaminsa idan ya yi intizarin fatahin kenan idan ya nemi tunin ko kuma hadisin da abu da ya ruwaito wanda sayyidina abdullahi bin umar Allah ya kara masa yadda yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla salatan fa qara fiha fa lubisa alaihi falamma insarafa qala li ubayy aw sallaita ma'ana qala na'am قال ما منعك عبد الله بن عمر الله قال ما سيدا yace sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da yi sallah a cikin karatun sai wata aya bai karanta ta ba da aka idar sai tambaya Abdullahi bin Ubay ibn Salul a Abdullahi bin Ubay a wato ya tambayi Ubay ibn Ka'ab ya tambayi Ubay ibn Ka'ab sai yake ce masa shin da kai mun kai sallah tare da mu sai ce eh sai ce to me ya hana ka shi da biye ce abinda ake nufi da me ya hana kan nan arada bihi ma manaka an tafta alayya me ya hana ka da na tsaya a karatu baka yi buɗi gare ni baka tuna mini ba izra aita ni kan lubita alayya yayin da qur'ani ya rikitar da ni me yasa baka tuna mini ba yace wannan wa fi dalilun ala jawazi talaqin al imam yace wannan hadisin yana nuna halarcin mamu ya tuna wa liman lokacin da ya makale a karatu ya nemi tuni sannan hadisin abdullahi bin abbas allah ya kara masa yadda hadisin da ya gabata saboda shi ubay ibn kaf yana daga cikin ƙurra shi yasa wutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya karanta masa alqur'ani yace ya rasulullah zan karanta ma qur'ani wa alayka unzil kai ka saukar yace ina so in ji shi min gairi sai man ya karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka wannan kuma hadisin Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yace taraddada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qira'a fi salati subhi wa lam yaftahu alayhi falamma qada as-salata nazara fi wujuhi al-qawm fa qala ama shahida as-salatu ma'akum fa Ubay ibn Ka'ab قالوا لا فرأى القوم فقال آه فرأى القوم أنه إنما تفقده ليفتح عليه sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yi sallan asuba da shi sai maimaita karatu wata sura sai ba su yi buɗi gare shi ba ba su tuna masa ba da aka da sallah manzo Allah sai ya juyo ya kalli sahabbai sai ce musu shin Ubay ibn Ka'ab bai sallah tare da mu bane sai sabai suka ce eh a suka ce a lallai bai halarta ba wato bai zo ba fara alƙawmu annahu inna ma tafaqqara li yafta alayhi sai sahabbai suka gane cewa manzala tambaya a Ubay ibn Ka'ab saboda yayi budi gare shi ne shi yasa ya tambaye shi wato bai zo bane saboda ya ji yayi taraddudin wuri ba yi budi ba yake tambaya ba Ubay ibn Ka'ab shin yana nan suka ce ba ya fito sahabbai suka ce sun fahimci ya tambaye shi ne saboda zai inda yana nan za a ce zai tambaye shi me yasa baka yi tuni gare ni ba lokacin da ka ji ina maimaita wannan wuri ولا يجوز أن يظهر المصحف بين يديه يقرأ فيه كمال السورة حين وقف في قراءته yace amma bai halasta ba ga mai karatu ya ɗauko mushafi na Qur'ani ya buɗe gaba gare shi don ya cikata suran da ya makale a ciki a ba zai haka ba li'anna zalika sayu'addi ila fili harkatin za'ida wan shigalin an salah domin ya ɗauko Qur'ani ya buɗe zai ba da daman wani ƙari a cikin sallah ya yi wani aiki wanda baya cikin sallah kuma ya shagaltar da kansa da wani abu wanda baya cikin aikin sallah yace wannan kuma ba khilafa a sallan nafila ne ko kuma a sallan farilla idan mutum yana cikin karatu ya magale ba zai dauko tura ba zai dauko ya bude ba sai dai in a sallan nafila ne an yadda ya fara sallan da bude mutane dama tun farko ya bude ba wai yana cikin sallan bane ya makale ya nemo qur'ani ya ce zai bude ba a tun farawa ma dama ya san ba zai karanta nan ba to zai bude ya ci gaba da karatu da mutane sa illa an yakuna zalika fil fatiha yace sai dai wannan a fatiha ne ita kam fa innahu la budda min kamaliha fatiha ba makawa a cikata to juzu lahu ilayhi an yazara fil mus an yanzura fi mushafin in a fatiha ne to nan kan ya halatta ya kalli mustafi gaba gare shi ya bude mustafi aw yafta alaihi ghayruhu ko wani daga cikin mamu fituni gare shi a cikin fatihar hatta yukammila al-fatiha har sai ya idda ya cika fatihar li'annaha wajiba alayhi domin fatiha wajiba ce a kansa wa amma in taraka ayatan min al-fatiha fa inna salatuhu la taqbul lakin yazidu qabla as-salam amma idan ya bar aya daya a fatiha sallarsa bata baci ba sai dai zai yi sujjadan qabli wannan shine abin da qadi isma'il ya faɗa shine kuma kauli rajihi shine kaulin da ya firin jayi duk da akwai kaulin da suka ce la la sujuda alaihi ba sujudin da zai yi wa in taraka minha aktsara min aya badala salatu amma idan ya bar abin da ya fi aya daya fatiha to nan kan fa sallan ta baci wallahu ala wa alam mas'ala ta uku man fataha ala ghairi imamihi badala salatuhu ولا يفتح على إمامه إلا أن ينتظر الفتح أو يسجد المعنى yace wanda ya yi buɗi ga wanda ba limaminsa ba sallah ta zaba ce kana cikin sallah da limami daban can kuma wani yana sallarsa a gefe sai ka ji ya makale a karatu sai ka tuna masa to ka ba ta sallar ka saboda sallarka ba ta haɗu da sallar wancan me ya haɗa ka da tuna masa karatu da limaminka ne to kana da alaƙa sallarku tana haɗu ne amma wanda ba limaminka ba kuma sallarku ba tare ba ko kai kadai kake sallah shi ma na sallah shi kadai liman yayi sallama kuna ƙara abin da ya saura muku yana cikin karatu sai ka ji ya magale ga sananu sai ka suna masa shikenan ka ba ta sallarka To, shi limamin ka da aka ce ka tuna masa shi ma akwai ƙa'idodin tuna masa. Sai ce shi limamin sa kansa, limamin naka ba za ka tuna masa ba, illa an yantazir al-fataha. Idan ya zo wuri ya rikice masa ya kamo nan ya kamo nan yana da ramdaram, ba ruwan ka shiru za ka yi. Sai idan ya saurara yana jira wani ya tuna masa, ko kuma ya ɓata ma'ana ta zahiri, to dai ya bata mana na zahiri nan ma za a tuna masa misali sai ce wa man ya'mal fa man ya'mal mithqala dharratin zai ce khairan yarahu sai ce sharran yarahu aga ya bata mana ko innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyya sai ce ulaika hum sharrul bariyya kaga ya bata mana ya ce wanda suka yi mana suka yi na gari su ne mafi shirin halitta kaga ya bata mana nan sai a tuna masa a gyara masa a mai sharha ya ce anna musalli idza kana yusalli munfaridan wa sami'a qariyan ila janbihi akhda fi qirati fa asla alayhi fa inna salatahu badila mai sallah idan yana sallah shi kadai ko yana bin liman sai ji mai karatu a gefensa ya bata karatu ya yi kuskure sai ya gyara masa ce to shi wanda ya gyara sallarsa ta ɓaci alal asahi a zance mafi inganci wa huwa qaul ibn qasim wa sanun shine abin da ibn qasim ya faɗa shine abin da sanun shi ma ya faɗa almajirin imam imam malik amma ashab da ibn habib sun da kan cewa sallarsa ba ta ɓaci ba amma dai maganar ibn qasim da sanun shine rajihi a masaba shi ya firin jaye saboda haka mai fatawa idan ya tashi bada fatawa zai bada fatawa ne kan kauli rajihi ko kauli a sahi kaulin da ya fi inganci da wanda ya firin jaye saboda haka wanda ya ce ashar mashhur wanda ya fi shahara to shine wannan cewa sallar ta baci sannan wa ammal mamu idza fata ala imamihi amma shi mamu idan ya yi buɗi ga limaminsa a idan ya yi buɗi ga limaminsa ay laqanahu alqira'a ya laqana masa karatu idza waqafa yayin da limamin ya makale to shi kan la sujuda alaihi ba su jira kansa yace wannan mas'ala tana na cikin mudawwana wa ila zalika ashara al-musannif akan wannan ne Sheikh Abdurrahman al-Akhdari yayi ishara sannan fadin sa wala yaftahu ala imamihi illa an yantazira al-fataha cewa ba zai tuni ga limamin sa ba sai limamin ya saurari budi ai illa idza kana al-imamu mutashawwifan li fathi sai limamin ya saurari yana jira wani tuna masa ya tsaya fa yana jira tuna masa kamar inda ya gabata cewa tashawwafa annabi sallallahu alaihi wasallam li ubay ibn kaf fala ba ta lidalik cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bukaci ubay ibn kaf ya tuna masa wannan matsala ta kare matsala ta gaba al-khawatir wurud al-khawatir fi salah zuwan tunani a cikin sallah to la yaslim alaihi ayib wannan kan ba wanda zai kuta illa man rahim rabbi wa man jana dhikruhu qalilan fi umuri dunya naqata thawabuha thawabuhu wala tabqi salatuhu wadda tunanin sai karkace kadan a lamarin duniya ya tauye ladan sallarsa amma a wurin malaman fiqhu sallarsa ba ba ba sai dai a wurin arifai suka ce su duk wanda ya sallah da sallarsa tunaninsa ba kan Allah bane kan wani abu yake tunani to ba da sallah sallarsa na ga abin da yake tunani amma dai a shari'a ba za ka ce ba da sallah ba ya tauye lada آه. تو أن من تفكر في أمور الدنيا وجعل فكره في ذلك قليلا ودى يرين تناني أكل لمن الدنيا أنك ننسيكر كشيء كتن أما أتكين سلا فإن صلاة تصف مع الكراهة في ذلك سلا ستاي أما يكت مكروي سبوري أنك ننسيكر كشيء أورد وتناني سلا يا كما تنانين دنيا wannan fa tunani kaɗan to ina ga kuma tunanin da muke da yawa a cikin sallah har yanzu da sallah tambaye ka to sura da tasira liman ya karanta baka sani ba an yi da sallah sai ake ganin aka ce sallan bata cika ba kowa ya yi shiru sai wani ya ce gaskiya na ga shi ma bata cika ba ya ce mai hujjar ka ya ce saboda idan an shiga sallar kullum direban babban mota ne ya ce ina hawa babban mota na in bi kaza in je har Legas a bi Kaduna a bi ina a bi ina har in isa Legas in lodo kaya har in dawo kan aizu da sallar amma wannan sallan an loda kayan ban dawo nan ba daga liman ya salamu alaikum saboda haka sallan bata cika ba ta kenan kullum sallarsa tunani ga tsawon tunanin da yake ya auna da wannan saboda haka yau tunanin bai kai ga yadda wannan tsawon ba saboda haka da wannan ya auna cewa sallan bata cika ba to ya kenan wannan ya wuce jala fikirahu qalilan ya wuce tunani ya karkace kaɗan a tunanin gaba ɗaya baya kan sallah to wanda ya karkace kaɗan ɗin ma ya rage ladan sallah kuma ya aikata makaruhi illa annaha naqisatu thawab sallan tana da tawayan lada li'annahu bi qadri tafakkurihi domin ya tawaita gwargwadon tunaninsa a lamarin duniya لأن تفكره في ذلك يؤدي إلى عدم الدفء جل في الكشوف domin tunaninsa lokacin da ya karkace ya koma duniya ya jawo rashin iya haɗa hankalinsa wuri ɗaya da kuma rashin tsoron Allah a cikin sallah saboda tunaninsa ya bar sallan ya koma wani wuri a nan malamai suka ce dai idan tunanin lahira yake yi ko lamarin da ƙarshen lamarin zai amfane shi a lahira ne. Misali, wani bashi ne a kanka, kuma ya ji matsalan bashi, sai amma mace ana tashi a kabari za a fara masa azaba kan bashin da ake yin sa shi yasa farkon lamari idan sai na rasulullahi sallallahu alaihi kawo gawa zai tambaya a alaihi dainun akwai bashi a kansa idan aka ce zai ce to sallu ala sahibikum kuma sallah manzo Allah ba zai masa sallah ba to amma daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zai yana masa sallah ya tambaya akwai bashi sai ce to a zo zan biya bashi saboda shi wanda ake jinsa bashi za a masa azaba ana tashi za a ɗaure shi cikin kabarin saboda bashin da ake jinsa to ya ji haka to ana jinsa bashi da ya shigo sallah sai yana tunanin akan wannan bashin nasa ya dame shi yana tunanin bashin ko ta yaya zai ya warware wannan bashin to a nan malamai suka ce to wannan lamari ne abin da zai amfane shi a lahira don warware bashin zai amfane shi a lahira to wannan ba za a ce tunanin sa ya karkata akan lamarin duniya ba ne duk abin da maslahar da za ta amfane shi a lahira to wannan ba za a ce jala fikir hufi umurin duniya ba ba lamarin duniya kaɗai ba ne abu ne zai amfane shi a lahira ba za a yi magana ba a kan shi ba saboda hadisin ammar ibn yasir Allah ya kara masa yadda yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yusalli salatan la yusalli salata la yuktabu lahu nisfaha ولا ثلثه ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا أشرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم yace lallai bawa zai sallah a wannan sallan ladan da za a rubuta masa ba zai kai ladan rabin sallah ba kai ba zai ma samu ladan sulusin sallah ɗaya bisa ukun sallah ba kai ba zai ma samu ladan sallan ɗaya bisa hudun sallah ba ba zai ma samu ladan a rubuta masa ladan ɗaya bisa biyar ɗin sallah ba ba zai ma samu ladan ɗaya bisa shidan sallah ba kai wanda Allah ce ba mu za a bashi ladan ushurin sallah ba ɗaya bisa goma sallah saboda sallah tana cike da tunani kasa da ushurin sallan zai samu wa inna ma yuktabu lil abdi min salati ma aqala minha yace ka sani za a rubuta bawa lada a sallah ne abin da ya hankaltu a cikin sallah yanayin yadda hankalinka ya koma kan sallah lokacin da yake sallah yanayin ladanka a sallah saboda ka za ku yi sahu tare liman ya ja ku tare amma duka ladanku ba iri ɗaya ba ne wanda ya jime da hankali huduri da tsoron Allah cikin sallah ladan sa fi yawa iya yawan mai da hankalinka a sallah iya ladanka wannan matsala kenan matsala ta gaba ومن دفع الماشي بين يديه أو سجد على شك جبهته أو سجد على يديه أو ضيتين من إمامته فلا شيء عليه mutum yana cikin sallah sai wani ya zo zai wuce gaba gare sai ya ture shi ya tunkure shi ya ce wannan ba komai a gare shi ko kuma ya zo sujada sai ya sujada bai sujada goshinsa tsakiyar goshinsa ba sai su jada a tsakin goshinsa gefen goshinsa ko su jada a kan naɗi ɗaya ko naɗi biyu na rawaninsa ita duk wannan ba komai a gare shi sai dai inda matsalan take idan rawanin ya zama mai kauri ne sosai kuma ya sujada akan naɗi uku na rawaninsa ta sallata ta ba shi don rawanin marar kauri ne ya sujada a kan naɗi ya kai naɗi biyar ya sujada a kan naɗi biyar na rawanin sallar ta zaba ce to amma idan ya zama naɗi ɗaya ko biyu na rawani wannan ba komai sallar ta tana nan duk da haka ya aikata makaruni abinda ba a so ana so goshinsa ne zai taɓa ƙasa ba rawaninsa ba amma ya jibga kaya rawani a kansa naɗi sama da biyar yana sujada kan wannan rawani ba sallah sallah ta bace matsala ta farko inji mai sharhi ya kasa matsalolin zuwa matsaloli guda uku matsala ta farko أن من كان في الصلاة ومر بين يديه مار من إنسان أو عيان فدفعه إليه فإنه لا سجود عليه في ذلك. وندا ينا cikin sallah sai mutum ko dabba ta zo wucewa gaba gare shi sai tunkuɗe ya ture ya ce wannan ba su jiran da zai yi da yan nahu ma'azunin lahu shar'an domin a shari'a an masa izini fi daf ilmari bai ne dai wurin tunkuɗe mai wucewa gaba gare shi saboda hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza salla idza kana ahadukum yusalli fala yada adan yamurru bayna yadayhi yamurru bayna yadayhi wal yadrahu ma bastata'a fa in aba falyuqatilahu fa inna ma huwa ash-shaytan sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku yana sallah ya sa satara yana talla to kada ya bar wani ya wuce tsakaninsa da sauran ya wuce gabansa idan wani ya zo zai wuce iya ƙarfinka ka hana shi wucewa idan ya kai ga ture-ture tsakaninka da shi ya ce to ka yi domin shi shaidan ne shaidan ne ya turo shi ya zo ya wuce gaba gare ka a wata ruwaya idza salla ahadukum falyusalli ila sutratin idan da yanku zai salla yi salla ga satara ya sa satara kada ka je ka tare layi kawai ka tada salla ko kare illa ke wuce ka tada salla a ka sa satara wal yajlu minha in ka sa sataran kuma ka matso kusa da ita kada sataran tana can kana can baya yadda wani zai zo ya wuce tsakaninka da sataran a kana kusa da ita ita ma tana da sharadin saka ta ba za ka zo ka saka ta tawaju ka haka ba setin inda kake sujada ba haka ake sa sutura ba dole za ka sa ta gefe ne ba za ta zama muwajiya tana fuskantar ka kai tsaye ba za ta zama a gefen ka ne za ka saka ta ta zauna ta gefen dama ko ta gefen hagu amma ba za ta zama to muwajiyar ka ba to sai ka sa kuma ka matso kusa da ita ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan idza tiran kuma waladun minha ya matso kusa da ita sannan wala yada ahadan yamurru bayna yadayhi kada ya bar wani ya wuce gaba gare shi tsakanin sa da tiran kenan fa in jaa adun yamur fa yuqatiluhu fa innahu shaytan idan wani yazo yace tabbas sai ya wuce to ya yake shi ya hana shi saboda shaytan ne wannan mamal ya kawo hadisi a cikin muwatta Imam Ahmad shi ma ya rawaito Imam Muslim ya rawaito shi sannan hadisin amrun mushaib Allah ya kara masa yadda ya karbo daga babansa shi kuma daga kakansa yace habadna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sayyidatil adakhir sun sauka tare da sayyidina rasulullahi sallallahu wani wuri da ya kiran sa sayyidatil adakhir fa hadarat as-salah sai lokacin sallah ya tayi fa salla ila jidari Allah sai zo jikin katanga zai sallah katanganta zama satara da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fattakadahu qibla ta zama tana nan ta alƙillarsa ita katanga wa nanu khalfahu sabbai suka ce su kuma suna bayansa fa ja'at bahima tamurru bayna yadayhi sai dabba ta za ta wuce tsakanin sai da rasulullah da wannan katangar fa ma zala yuradiha hatta lasaka badana bil jidar badani bil jidar manzo Allah bai gushe ba yana ture ta yana ture ta har ya hada cikin wannan ainihin dabbar da katanga ya hana ta wucewa kenan wa marar min wara'i da ta ga haka har an manna ta da katanga sai ta juya ta ta bi ta bayansa sallallahu alaihi wasallam Abu Dawud ya rawaito wannan matsala ta farko kenan matsala ta biyu idza sajada al-musalli ala shikki jabhatihi fala shay alayhi idan mai sallah yayi sujjada akan tsagin goshinsa ba ainihin tsakiyar goshin ba ta gefe yace wannan ba komai a gare shi wa in kana lahu aula an yasjuda ala jabhati mumakkinan laha ma al anfi duk da fa abin da yafi shine yayi sujada akan goshinsa gaba daya goshinsa duka ya taba kasa tare da hancinsa malam tare da hanci ai ala adi janibaiha wannan matsala ta biyu kenan matsala ta uku idan sajada ala kauri imamati idan mutum ya sujada akan nadin rawaninsa yace wannan wa qayyadahu ibnu hajin bima idza kana al-ilsaqu ah idza kana al-abbaq wa taqatain yace wannan fa idan ya zama nadi ɗaya ne ko nadi biyu na rawani li'annahu yumakkinuhu ma'ahu istish'ar bis-sujud domin idan rawani ne marar kauri nadi dai ko biyu to zai sa ka ringa jin cewa ka yi sujada goshin ka ya ringa jin alaman ka taba kasa ya ringa jin abun da yake jikinsa ya taba kasa zai ringa jin haka saboda rashin yawan wannan rawani yace li annahu yumakkinu isar bi sujud wa alayhi fala sujud alayhi fi zalik yace in akan wannan ne to ba sujada wa salatuhu sahiha mujziya sallata ingantacciya ce ta yi kuma ta tana da inganci kuma ta yi wannan shine abin da Imam Malik ya faɗa a cikin mudawwana amma man salla wa lai imamatuhu fa habba ilayya an yarfa an badi jafati yace amma wanda zai salla da rawanin sa abin da yafi soyuwa shine ya ja rawanin haka ya bar goshin sa hatta ya masula arda ba da jafati har tashin goshin sa ya zama yana taba kasa kan rawanin ya zama shi yake taba kasa ba goshin sa ba ko ya tula rawanin ya zama rawanin ne kawai je kaza goshinsa ma bai san yana sujjada ba hancinsa ma bai san yana sujjada ba wa in sajada ala kawar imamati a karaha fala yu'id amma da yin sujjada kan nan da ko yi rawani makaruhi ne amma dai ba wani sujjada da zai yi sallar ta yi amma idan yayi yawa shi ne aka ce sallar ta baci ibnu habib ya ce hada in kana qadru qataini wa ma kusira fal i'ada wannan iya naɗi biyu ne abin da wuce naɗi biyu to fa sallah ta ɓaci wannan matsala kenan sai matsala ta ƙarshe a galabatul qai'i wal qalas fi salah rinjayan amai da magos a cikin sallah kana cikin sallah sai amai ya zo maka kaharin ba kai ka jawo shi ba ko magos ta yi gyatsan magos a cikin sallah ya ce wala shi'a alaihi fi galabatul qayyi wal khalas fi salah ba komai garin jayan amai da ko magos a cikin sallah to a nan batun amai nan ma malamai sun yi magana idan ya zama bai gairu mutagayyir na ɗa'am aman da bai canja kan halin abinci ba idan aman ya canja ya duk wanda ya ganshi zai ga abun nan ba kaman abinci bane saboda ya jima a cikin sa ya canja to wannan ya dawo jisa kallata ta samu matsala amma gairu mutagayyir na ɗa'am yana nan yanda yake abincin sa gashi nan to shikenan ba kuma ya gare shi a ai la sujuda zahawa ala man galaba hulqai wa bil qalb ba komai ga wanda amai ya rinjaye shi ko magos ko ma'un hamid ta ka zufi hulma'ida shi magos shi ne wani ruwa mai ɗaci wanda uwar hanji take sako shi take tunkudo shi wa zalika li anna laqai'a warida alayhi la qudratul musalli ala dafihi domin shi amai abin da aka sani idan mutum yana sallah idan amai zan ba mutum baya da ikon tunku danne shi idan ya zo ya tsara zai zo baka da ikon tunkuɗe shi to wannan ba komai amma kana bi hadhihi al-musaba la sujuda fi abun da zama haka to ba su jira gare shi kala fi fi tawdi al-mashhur inna man zarahu qay'u fi ramadan la tufsidu salatu wa la siyamu wadda irin wannan aman na ƙarin ya zo masa a ramadana yana azumi kuma yana sallah to duka zuba su baci ba sallar ta bai baci ba ramadana ta ba ta baci ba wa rubbama awrada al-musannif hadha huna ردا على من يتخيل أن الغي نجس لا يكون خروج الهدف في عاد السبيلين yace abin da yasa ya kawo wannan saboda maganan wanda suke ganin cewa idan ya zama aman ya canja kan halin abinci da gisa ne ya fita a jikin mai sallah saboda haka sallah yake shine dalilin da yasa aka kawo wannan matsala saboda haka kauri rajihi shine wato ko mutagayyir ne halatta sallarta ba ta ɓaci ba shi ne maganar da tafirin jaye a fa'ara da waddi a zalik sai yake so ya bayyana wannan matsala wallahu alam za mu tsaya nan saboda yanayin lokaci a za mu tashi akan asahul imam ya asahul mamun ya hamilu imam wato rakkanuwan mamun liman zai ɗauke shi sai akan wasu matsaloli mutum na sallah da liman sai ya rafkana ya yi wata rafkanuwa ba tare da liman liman shi bai rafkana ba amma shi ya rafkana to liman zai dauke masa wannan rafkanuwa in ba waɗannan matsaloli da aka yi istisna'i ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin صل على سيدنا من الآخرين وصل على سيدنا ملك الملك لا إله إلا الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين